إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم اعلموا أيها المسلمون أننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن والبلايا وعظمت فيه المهن والرزايا وكثرت فيه الكروب إنه زمان ملئت فيه الدنيا جورا وظلمة وأسند الأمر فيه إلى غير أهله ونطق الرويبة وسادة السفهاء وتمكن الخائن وقيل للحق باطل وللباطل حقه ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما سيقع في آخر الزمان كما في حديث الذي حدث به أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينتق الرويبذا قيل وما الرويبذا قال الرجل قال الرجل التافه يتكلم في أمر قال ابن العثير رحمه الله رويبضة تصغير الرابضة وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها وزيادة التاء للمبالغة والتافهة هو الخسيس الحقير أيها الناس في هذا الحديث ألم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فإن المتأمل والناذر في واقع الناس اليوم وما نحن عليه يعلم يقينا صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويتيقن أننا في تلك السنين التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستأتي فلقد أتت حيث صدق فيها الزمان حيث صدق في هذا الزمان وهو الذي لا إله إلا هو الكاذب وكذب فيه الصادق وأتمن فيه الخائن وخون فيه العمين وتكلم رويبذة في قضايا الأمة العامة وأسند الأمر إلى غير أهله ويا ويل من ظلم ضعيفة لا يجد ناثرا غير الله ويا ويل من بكى صغيرا أو قهر يتيما أو أهذن عرملة أو آدى وليا صالحا عالما مجاهدا أو عابدا فآذاه أو أذبه بغير حق إما لمال أو منصب أو ملكا فاتقوا دعوة المظلوم عباد الله نحن اليوم بأمس الحاجة لمراقبة الله تعالى في أقوالنا وأسماعنا وأبصارنا وفي جميع حركاتنا وسكناتها لأن يعني كل ذلك محسي علينا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد وسيعرض علينا يوم القيامة فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا والغريب فينا أننا نعلم الحلال والحرام ونعلم بأن الغيبة والنميمة والسخرية والاستزاء حرام وكبيرة من الكبائر ولكن اتباع الهوى أضل الكثير عن علم الله عن جهل ألم يقل مولانا عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم للاذ على علم بسبب اتباع الهوى ولذلك حذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم من اتباع الهوى فقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه ابن أبي عاصم والبغوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عباد الله السعيد من العباد من ألزم نفسه كتاب الله تعالى الذي أهكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير السعيد عباد الله من العباد من ألزم نفسه كتاب الله تعالى الذي من اعتصم به نجا ومن ابتغى الهدى من غيره ضل وغوى يا عباد الله أغلب الأسر اليوم تعيش في فتن أودت بها إلى حياة الشقاء ودنك وخلاف وتنازع وطلاقات جل هذه الفتنة بسبب القيل والقال مع عدم المراقبة الله عز وجل القيل والقال سبب لكل بلاء ولكل فتنة حديث الرجل مع زوجته قيل وقال وحديث المرأة مع زوجها قيل وقال الكل يتحدث بأمور لم تراها عينها ولم تسمعها أذنه ويشهد بها ما لا يعلم مع أن الأصل قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وروى أبو داود عن أبي مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس المطية الرجل زعموا يا عباد الله لقد تركنا ما يحبه الله تعالى لنا ويرضى وارتكبنا ما يكرهه الله تعالى ولا يرضى تركنا يقول تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وارتكبنا ما كرهه الله تعالى لنا كيل وقال الكيل والقال دمر بيوتنا وفرق بين الأزواج والأولاد وحلت بسببه الخصومات والمشاجرات ووقع الطلاق وتمزق الكيان الأسرة والعائلة يا عباد الله بغفلتنا عن الآخرة وبنسياننا قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وقعنا في الكيل والقال والله ما قست القلوب وما نزئت منها الرحمة وما ابتعدت عن الله تعالى إلا بسبب الكيل والقال غيبة ونميمة وسخرية وكلها كبائر محلكة تجر الشقاء والتعاسة لبيوتنا يا عباد الله كان سيدنا عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يشترط على جلسائه شروطا وقعنا وقع وقطعا أهله من جلسائه أولا لا تتكلموا في الدنيا ثانيا لا تغتابوا أحدا في مجلسي ثالثا لا تمزحوا في مجلسي أبدا يا عباد الله الكيل والقال منذر خطر وعنوان شقاء في الآخرة إذا لم نتب إلى الله تبارك وتعالى يا من اشتغل بالكيل والقال اسمع لقول إبراهيم بن أدهم عندما جاءه الرجل فقال له يا إبراهيم مسألة شغلتني بالليل والنهار قال إبراهيم اتركني لا تشغلني فإن عندي من المسائل ما الله به عليم قال يا إبراهيم ما الذي شغلك قال إبراهيم ثلاثة مسائل شغلتني الأولى الله يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأنا لا أدري إلى أي فريقين أقول ممن تبيض وجوههم أو ممن تسود وجوههم الثانية قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد وأنا لا أدري من الأشقياء أكون أم من السعداء الثالثة الله يقول فريق في الجنة وفريق في السعير يا عباد الله لنراقب الله تعالى في أقوالنا وأسمائنا وأبصارنا وفي جميع حركاتنا وسكناتنا ولنتذكر قول الله تبارك وتعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة هذا فصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمركم ربكم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا معظمين لأمرك مؤتمرين به وجعلنا معظمين لما نهيت عنه منتهين عنه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تدمر أعداء الدين وأن تنصر من نصر الدين وأن تخذل من خذله وأن توالي من والاه بقوة برحمتك يا جبار السماوات والأرض اللهم إنا في اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى وخذ بنواسيهم للبر والتقوى اللهم قم لإخواننا المرابطين على الحدود وجازاهم خير الجزاء اللهم أقبل من مات منهم واخلفهم في أهلهم يا رب العالمين اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أصلح أهوال المسلمين في كل مكان واجمع كلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين اللهم بواسع رحمتك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجازاهم أن عنا خير الجزاء اللهم من كان منهم حيا فأطل أمره وأسله أمله وارزقنا بره ورداه ومن سبق للآخرة فارحمه رحمة من عندك تغنهم عن رحمة من سواك يا رب العالمين اللهم ارحم المسلمين والمسلمات اللهم اغفر للأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم جازاهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرا وغفرانا يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك ووفقنا لهداك واجعل أملنا في رداك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن لهم حق علينا يا رب العالمين اللهم ثبتنا على قولك الثبات اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم كلهم بنيجيريا وكل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الصمد تسمد إليك الخلائق في حوائجها لكل واحد منا حاجة لا يعلمها إلا أنت اللهم بواسع جودك ورحمتك وعظيم عطائك اقضي لكل واحد منا حاجته يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية غombe خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu tana magana akan biya'ul amari fi qili wal qal mun tozarta rayuwar mu akan an ce ya ce haka muka kare wuni guda sai mu kare shi akan an ce ya ce mu shiga facebook mu shiga ina ne mu shiga ko ina muna neman an ce ya ce a nan muka ƙare rayuwa kowa hankalinsa yanzu ya tafi a wannan ƙura saboda haka ba mu shagaltu da aibin kanmu ba ba kuma shagaltu da laifin kawo kanmu ba ba ma gane ma kanmu hatsarin da yake gabanmu kawai sai dai an ce ya ce wannan shine abin da ake ta bibiya ake ta yi a tiktok a facebook a ina ne duka inda ake sannan kuma muka samu wasu su kuma suna magana ne akan al'umma gaba ɗaya ba tare da sun shawarci mutane ba sai su yanke hukunci kawai su yi gaba don ƙarfin mulki da suke yake gabansu saboda fawa da kuɗin mutane da yake hannunsu ba sa ma tunanin kowa ba sa shawartar kowa haka suke yanke hukuncinsu mutane ne 'yan kalilan kuma haka suke yi wa kowa don ganin cewa za su iya yin komai ko mutum yana so ko baya so haka suke yanke ma al'umma hukunci su fito su maganganun da ko yayansu sun san ƙarya suke ko ɗan da ka haifa ya san ƙarya kake kuma amma za ka fito kai wannan magana annabi ya yi gaskiya shi yasa a farkon hudubar mun ambata wani hadisin da anas ya ruwaito yake za a samu mutane marasa kima marasa daraja a cikin al'umma kuma su za su wuce gaban miliyoyin mutane kuma su yi magana akan al'amarin mutane kuma ba ruwansu da mutanen kuma da sunan mulkan mutanen suke ya ce mutane ne haƙirai wasu ma wasu fassarar ma ana kiransu tatattun yan iska mutanen banza amma kuma su ne za su fito su yi magana akan harkar al'umma kuma ba wanda ya isa ya ce musu komai kuma abin da suka faɗa hakan za su yi kai talaka wallahi shawarar da nake baka kila wakala da wane ne da wane ne dukka ajiye su ka fiskanci ubangijinka dan nan ne makomarka take ko kana so ko baka so sai ka mutu kana so zaka mutu baka so zaka mutu wannan an ce ya ce ka fita daga wannan harkar ka nemo menene ubangijinka yake faɗi kamar yadda aka tambayi Ibrahim Adhama akan wata matsala ya ce akwai abubuwa guda uku sun shagaltar da ni shi ne kuma hudubar ma za ta ambata maka su amma yadda ake ka domin miliyoyin mutane a wannan yankin wani mutum ya fito ya ce duk abin da aka yi musu alkawari an cika shi ko ɗansa ya san ƙarya yake wallahi ko ɗan da ya haife shi ya san ƙarya yake ko matar da yake kwana da ita ta san makaryaci da shi wallahi ƙarya yake amma kuma shikenan hakan din kuma za a tafi bayar da za a yi saboda karfin fawa da yake da ita a hannunsa saboda an rena hankulan mutane an rena hankulan al'umma ka fito miliyoyin mutane ka ci musu albasa da bakin ka kai kadai ba tare da ka shawarce su ba saboda fawar mulki da kake da shi saboda wani karfi da kake da shi Allah yana kallon ka kuma ba zai saurara maka ba dole zaka mutu wala zaka mutu kuma dole ka amsa tambayoyi irin karerayin da kake Allah ba zai kyale ka ba mu kuma talakawa mun bata lokacinmu da ya'ul amaru fi qili wa qal muna ta tozarta rayuwar mu cikin an ce ya ce shikenan anan muka kare wuni tun ya wuni yana bibiyar abubuwa ba amfanin komai ka koma wajen Allah godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari daga wajensa daga sharrin rayukanmu daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi wanda ko Allah ya batar da shi ba shi da mai shiryar da shi muna shaidawa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya bai da abokin tarayya muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ira da amincin Allah su tabbata gare shi har zuwa ranar sakamako ya ku musulmai ina muku wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah ya yi wa na farko kuma na ƙarshe yana cewa haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda muka ba mu littafi kafin ku hadda ku ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah ya sake cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya kuma ya halitta wato mata daga wannan rai ɗin ya fitar da mazaje da mata da yawa ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙonsa buƙatunku ku ji tsoron yanke zumuntakarku lallai Allah ya kasance a kanku mai saurare ne ya sake cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta kallabe ta gabatar don gobe ya ji tsoron Allah domin Allah mai ba ku labari ne da abubuwan da kuke aikatawa sannan ku sani ya ku musulmai lalle muna cikin wata irin bukata a wannan zamani bukatar da wato zamanin da fitina ta yawa a cikinsa bala'o'i suka yawa a cikinsu jarrabawa iri-iri da faɗaɗɗun abubuwa munana da suka girma a cikin wannan zamani sannan kuma baƙin ciki da yawa ya girma a cikin wannan zamani babu shakka zamani ne wanda yake cike da zalunci a cikin wannan duniya daga waɗanda suke jagoranci da shugabanci suna zaluntar al'umma sannan an jingina al'amari zuwa ga waɗanda ba su cancanci a jingina al'amarin gare su ba sannan mutanen da ba su da ƙima ba su da daraja a gurin Ubangiji su ne suke magana akan haƙƙin al'umma kuma su ne suke da jagoranci irin na wawaye ba jagoranci irin na imani da aiki na gari ba sannan sun ba ma waɗanda suke maha'inta dama a cikin mulkinsu sannan suka ce ma gaskiya ƙarya ce sannan kuma suka ce ma ƙarya ita ce gaskiya ba mu da ƙarfi kuma ba mu da dabara sai zuwa ga Allah wannan shine abin da annabi ya ba da labari tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace kuma wannan abin shine zai faru a ƙarshen zamani kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik wanda Abu Huraira ya ruwaito Allah ya dada su suka ce manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace da sannu wasu shekarun yaudara za su so gan mutane za su iso mutane waɗannan shekaru na yaudara idan sun zo a cikinta ake gaskata makaryaci an san ƙarya yake amma za a ce gaskiya yake a cikin waɗannan shekaru ne na yaudara za a ƙaryata mutumin da yake da gaskiya ko ya fito ya faɗi gaskiya sai an ƙaryata shi a cikin waɗannan shekaru na yaudara za a abince maduwadi maha'inci a bashi dama ya ci gaba da yin ha'inci da zaluntar al'umma a cikin wannan zamani ko waɗannan shekarun a cikinsu ne ake ha'intar amintaccen mutum wadda Allah ya aminta da shi a cikin waɗannan shekaru na yaudara ake samun mutanen banza marasa ƙima su suke magana akan haƙƙin al'umma gaba ɗaya banza Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi aka ce su wane ne marasa ƙima ya ce wani mutum ne mutumin banza shi yake magana akan al'amarin al'umma kuma ba mai ce masa a'a ibnu sirin ibnu asir yake cewa Allah ya masa rahama abinda ake nufi da wannan shine kaskantaccen mutum wulakantacce shine zai samu mukabi ya ci gaba da gallazawa mutane azaba ya kai matuka wajen zama mutumin banza a wajen ubangiji amma kuma shine zai fito ya magana akan al'umma ya ku mutane cikin wannan hadisi akwai wata alama daga cikin alamomin annabtar annabi gaskiya ne domin yanzu an ga abubuwan a fili ya tabbata ga dukkan mutumin da yake lura da kuma nazari a cikin abin da muka afka cikinsa a yau da kuma abin da muke gani a yau kowane ɗaya daga cikinmu zai yi ilimi na yaƙini akan gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a yanzu waɗannan shekarun suna nan suna ta bayyanuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za ta zo da sannu za ta zo mala ya ce ai haƙiƙa ma ta riga ta zo domin ga yadda gaskiyar annabi ta bayyana cikin wannan zamani wadda Allah dai ya aiko shi babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah to babu shakka yanzu makaryaci ko mai ƙarya shi ake gaskatawa ana kuma gaska ana ƙaryata waɗanda suke wato masu gaskiya ana ba da amanar mutane a hannun maha'inci kowa ya san maha'inci ne amma sai a ɗauki amanar mutane a danka masa ya ha'inci mutanen Allah ya ha'inci Allah ya aikata munanan ayyuka kuma shi ne mai magana akan matsalar da ta shafi al'umma an ɗauki al'amari an jingina shi zuwa ga wanda bai cancanta ba ya kai tun azaba ga wanda ya zalunci raunana wanda ka zalunta ba shi da mai ba shi da mai taimakonsa sai Allah ya banin azaba akan wanda ya sa kankanin yaro yana kuka a cikin bola ya ya zaluncin ya banin azaba akan wanda ya rinjayi maraya ya wanda ya sanya matar da mijinta ya mutu kuka ya wanda ya adawa da mutanen Allah waliyai salihai masana bayin Allah ya wanda yake wulakantar da masu bautan Allah ya wanda yake cutarwa yana kallon ana karkashe mutane ba tare da haƙƙi ba saboda kuɗi ko dan matsayi ko dan mulki ka ji tsoron addu'ar wadda ka zalunta Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kyale ka ba ya ku bayin Allah yau muna cikin wata irin bukata ta bukatar mu koma wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala cikin baganganunmu cikin abin da muke ji cikin abin da idanuwanmu suke gani cikin dukkan harkokinmu da motsawarmu da zamanmu saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana kiyaye mana wannan al'amari kuma zai yi hukunci a kai shi yasa yake cewa na kiyaye komai amma ku kun manta kuma kun bayyana a gare ni ranar tashin alkiyama Allah ya ce ni mai shaida ne akan komai da sannu za a bijiro da abubuwan da muka yi a ranar tashin alkiyama mujrimi mai laifi zaka ga yana jin tsoro daga abinda littafinsa ya tattara yana cewa ya kai tona mai yasa wannan littafi baya kiyaye karamin abu ko babba face sai ya kiyaye shi ya samu dukkan abin da ya aikata yana halarci a gabansa ubangijinka ya sha alwashi ya ce ba zan zalunci mutum ɗaya ba kowa zan saka masa da abin da yake yi wani abu bako da a cikinmu shine mun san abin da yake halal mun san abin da yake haram abin mamaki mun san cewa da giba da annabimanci da ba'a da zalunci da istihza'i dukkan su harabun ne suna daga cikin manya-manyan kaba'irai sai dai san zuciyarmu ya sa mun bace akan ilimi ba bisa jahilci ba ubangiji yana faɗa yana cewa zaka ban labari ga wanda ya bi son zuciyarsa ya zamanto shine Allahnsa ya bace a bisa ilimi bacewa akan ilimi shi ne sababin biyayyarka ga son zuciyarka da kake don haka bandan tsira sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu daga bin son zuciya yana cewa ɗayanku ba zai yi imani ba har sai son zuciyarsa ya zamanto mai bi ne ga abin da na zo da shi mai arziki daga cikin bayin Allah shi ne wanda ya lizimta ma kansa bin littafin Allah littafin da ya yi hukunci ayoyinsa sun yi hukunci bayanansa kuma sun zo da bayanai a fassale a bayyane kuma daga wajen Allah mai hikima mai ba da labari babu shakka mai arziki daga cikin bayi shi ne wanda ya lizumta ma kansa bin littafin Allah ya yi riko da littafin Allah wannan ya zamanto sanadiyar tsirarsa ya nemi shiriya wanda duk ya nemi shiriya daga wani daga littafin da ba na Allah ba to ya bata kuma ya zama lalatacce ya ku bayin Allah mafiyarin jayen wato al'umma a yau mafiyarin jayen family a yau wato suna rayuwa cikin fitina wannan fitinar kuma ta kai su ga rayuwa irin ta shakiyanci da kuncin rayuwa da sabani a tsakani da jayayya da sake-saken aure mafiya yawan fitintunu duk suna faruwa ne akan kila wa kala tare da cewa ba a tsare haƙƙin ubangiji tabaraka wa ta'ala labari kaɗai ake yaɗawa idan an ɗauko an baka kai ma sai ka ɗora a gaba wannan ya sa an ce ya ce ya zamanto sababi ga dukkan wani bala'i ga dukkan sababi ga dukkan wata fitina zancen mutum da matarsa yana zama kila wa kal a zo a bashi labari a ce kaza da kaza matarka ta yi kaza zancen mace da mijinta a zo a ce an ce ya ce kaza ya ce kaza kowa yana faɗin abin da ya ga dama ba tare da ya gani da idanunsa ba ba tare da kunnensa ta ji ba ba tare da ya yi shaida ba akan abin da ya sani tare da cewa asali shine Allah tabaraka wata'ala yana cewa ba za ka ba da shaida ba sai abin da ka gani kuma sai abin da ka sani manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya ishi kowane mutum ƙarya ya rinka zance da abin da dukkan da ya ji shi an ruwaito hadisi daga Abu Dawud manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tir da abin da dan adam kawai ya raya kuma sai ya ci gaba da dorawa ya ku bayan Allah mun bar abin da Allah yake so kuma Allah ɗin ya yarda da shi a gare mu muka ɗau- muka hau muka aikata abin da Allah baya so kuma bai yarda da shi ba mun bar faɗin Allah da ya ce mu haɗu mu taimaki juna mu riƙe igiyarsa kada mu rarraba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bada umarnin haka muka zamanto cewa mun hau abin da Allah baya so shine an ce ya ce ya da labarbaro na ƙarya shi an ce ya ce shi ya halakar da gidajenmu a yanzu shi ya rarraba tsakanin ma'aurata shi ne kuma ya raba tsakanin 'ya'ya da iyayensu shi ne kuma ya kawo husuma da jayayya a tsakaninmu shi ne kuma yake afkar da sake-saken aure kuma shi yake sa al'umma ta farke ya zamanto ba ta da ƙarfi ba ta da abin da za ta saboda faɗin ƙila wakala ya ku bayan Allah ya iso mana da rafkanarmu daga barin lahira da mantuwarmu daga faɗin Allah da yake cewa babu wani lafazi da zai fito face akan wannan lafazin akwai mala'ika mai saurare kuma ya zo mana cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada wani ya iso da wajena da wata magana na wani abu ina son in bar wannan duniya kirjina a buɗe ba tare da na ci naman wani ba manzon Allah yake kafa kashedi akan wannan yau kuma abin da yake afkuwa shine an ce ya ce wannan shine kawai abin da ake ta yadawa a cikin al'umma wallahi zukata ba su kekashe ba wallahi ba a cire rahama a cikin al'umma ba wallahi al'umma ba ta nisanci Allah ba sai dan ta sanadiyar an ce ya ce kawai da wannan muka nisanci Allah aka cire rahama da tausayi zukatanmu suka kekashe annamimanci ya yadu gulma ya yadu ba'a suka yadu dukkan waɗannan kaba'irai ne masu halakar da al'umma su sa ɗan adam ya zamanto wato kashashe kuma gidaje su zamanto sun rushe a sayyidina umar yana cewa wato umar budul abdul aziz yana cewa ya sa sharaɗi a majalisarsa sharuɗa da ya sa ya ce duk wanda zai zo majalisinmu sai ya haɗa abubuwa guda uku na farko kar ya zo mana da zancen duniya na biyu kar ya yi gibar wani mutum ɗaya na uku kada ya zo da abin da zai raba tsakanin wasu al'umma wannan shi ne sharaɗi in ba haka ba za ka shiga majalisar ba ya ku bayan Allah an ce ya ce yana mana gargaɗi da afkuwar hatsari a cikinmu kuma shi ne yake nuna taɓewar al'umma daga barin lahira idan dai ba a tuba zuwa ga Allah ba ya wanda ya shigaltu da yaɗa maganganun ƙarya akan mutane an ce ya ce ya wanda ya kasa tsayawa akan abin da ya kamata ya tsaya ya wanda ke shagaltuwa da yaɗa labarbarun ƙarya saurari maganar Ibrahim bin Adhama lokacin da wani mutum ya zo masa ya ce masa ya Ibrahim wata matsala ta shagaltar da ni cikin dare da rana sai Ibrahim bin Adhama ya ce ka kyale ni da abin da ni ma ya shagaltar da ni menene abin da ya shagaltar da kai ya ce gashi nan Ibrahim bin Adhama ya ce abinda ya shagaltar da ni abubuwa ne guda uku abu na farko ya ce ina tuna ranar da Allah ya ce zai ta da mutane wasu fiskoki farare wasu fiskokin kuma bakake ya ce wallahi ni ban sani ba cikin waɗanne Allah zai ta da ni cikin waɗanda fiskar su fari ko cikin waɗanda fiskar su baƙi ƙirin don haka ka yi gaba da mitar da ka zo ba na buƙatar ta sannan sai yake ce masa abu na biyu faɗin Allah da ya ce cikin mutane akwai taɓaɓɓu ‘yan wuta akwai kuma shiryayyu ‘yan aljanna ya ce wallahi ni dai ban sani ba cikin wanne zan kasance cikin tsarkakakkun da Allah zai ba su aljanna ko cikin taɓaɓɓu da suke zagin mutane suka taɓe gabarin Allah ya ce na uku Allah yana cewa wasu jama'in an tada alkiyama za su zama ‘yan aljanna wasu jama'ar kuma za su zama ‘yan wuta ya ce ban san a cikin waɗanne nake ba ka yi gaba waɗannan abubuwa guda uku sun ishe ni da ita tunani a kansu ba mitar mutane da zage-zagen mutane ba ya ku bayan Allah mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala cikin maganganunmu cikin abin da kunnuwanmu suke ji cikin abin da idanuwanmu suke kallo cikin abubuwan da dukkan motsinmu da zamanmu mu tuna faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa za mu fitar da littafin da kai aiki ranar tashin alkiyama yana fiskantar ka kana fiskantarsa an buɗe shi da ayyukanka a ciki Allah yana cewa karanta ya ishe ka a yau hisabi ku yi wa manzo Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah kai tsira a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da waɗanda duk suka bi shi da kyautatawa Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka kaskantar da shirka da mushrikai ka dirka kadda makiyanka makiyan addininka ka taimaki bayinka ya Allah masu ɗayanta ka ka warkar da marasa lafiyarmu ka ji tausayin mamatanmu da rahamarka ya mafi tausayin masu tausayi Allah ka sanya mu cikin masu girmama al'amarinka ya Allah, mu zamanto masu umurtuwa da umarninka ya Allah, Ubangiji ka sanya mu cikin masu girmama abin da ka hane mu ya Allah, masu hannuwa da abin da ka hana su, Allah ka taimake mu akan ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibadarka, Allah ka taimake mu akan ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibadarka, Allah ka taimake mu akan ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibadarka ya Allah, ya Allah. Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya tsarki da sifofinka maɗaukaka ka buwayar da musulunci da musulmai ka kaskantar da shirka da mushrikai ka dirka kadda makiyan addini ka taimaki waɗanda suka taimaki addini ka tabar da waɗanda suka tabar da addini ka jibinci ka jibinci al'amarin waɗanda suka taimaki addini da ƙarfinka ya wanda ke tilasta sama da kuma ƙasai ya Allah ka amintar da mu cikin ƙasarmu da gidajenmu da garuruwanmu ya Allah ka kyautata waɗanda suke jagoranci cikin al'amuranmu ya Allah ka yi musu mawafaka cikin abin da kai kake so ka yarda da shi ka yi riko da ƙwaƙwalensu ga wajen bin Allah da tsoronka da tausaya ma talakawa ya Allah ka zamanto ga 'yan uwanmu waɗanda suke da tsaro ka kuma sakan ka musu ya Allah ya Allah waɗanda suka mutu daga ciki ka karbi shahadarsu ya Allah ka zamanto halifa a cikin iyalansu ya ubangijin talikai ya Allah muna roƙo ka kyautata halayyar musulmai a ko'ina suke Allah ka kyautata halayyar musulmai a ko'ina suke Allah ka haɗa kalmar su zamanto abu ɗaya akan abin da kai ka yarda da shi ya ubangijin talikai ya Allah da yalwatacciyar rahamarka da kyakkyawar kyautarka da kyautatawarka ya Allah ya mabuwayin ɗaukaka da girma ubangiji ka sanya wannan haɗuwa haɗuwa ce ta girmamawa a wajenka ya Allah ka sanya rabuwa bayan wannan haɗuwa ɗin ta zamanto rabuwa ce wacce ba za a saba maka ba ya Allah Allah ka gafartawa musulmai maza da mata ka gafartawa muminai maza da mata rayayyu daga cikinsu da matattu Allah ka gafarta ma iyayenmu maza da suka mutu ka gafarta ma iyayenmu mata da suka mutu ka sakan ka musu da kyakkyawan sakamako wanda duk ya kasance rayayye daga cikinsu ka tsawaita rayuwarsa ka kyautata aikinsa ya Allah mu kuma ka azurta mu da musu biyayya da sabon yardarka ya Allah wanda suka mutu suka riga mu ka rab kai musu rahama da rahamar da za ta zamanto wadatacciya sama da rahamar waninka ya Allah ya Allah ka ji tausayin musulmai maza da kuma mata kai musu rahama ya Allah ka gafartawa matattu musulmai maza da mata waɗanda suka shaida da ɗayantuwarka ya Allah suka shaida da annabtar manzanka ya Allah Allah sakanka musu da kyawawan kyawun mafi kyawun sakamakon kyakkyawa da kake sakawa ya Allah ka yafe musu kuma munanan su tare da afuwa da gafara da yi musu rahama da yafiya ya Allah ka tsare mu da tsaranka Allah ka kiyo ka kiyo wato kai mana kiyo da kiyayewarka ya Allah kai mana mawafuka ga shiriyarka ya Allah ka sanya ayyukan mu su zamanto cikin yardarka ya Allah ya Allah ka kyautata mu ka kyautata zurriyar mu ka kyautata matan mu ka kyautata ƴan uwan mu maza ka kyautata ƴan uwan mu mata kai mana baiwa ya Allah da dukkan waɗanda suke da haƙƙi akan mu ya ubangijin talikai ya Allah ka tabbatar da mu akan magana ta gaskiya a cikin rayuwar duniya da ta lahira ya mafi tausayin masu tausayi Allah ka zamanto ga ƴan uwanmu musulmai a ko ina suke ya Allah ka zamanto mai taimaka musu ya Allah ka kasance da musulmai a Najeriya duk inda suke da ma waɗanda ba musulmai ba ubangiji ka kyautata rayuwa ya Allah waɗanda suka rasa ka ba su waɗanda suke cikin tsanani ka yalwata musu ya Allah ka kawo sauki a cikin wannan rayuwa a kowane bangare cikin wannan ƙasa ya Allah ya Allah Allah muna roƙonka domin kai ne wadda ake miƙa bukata zuwa gare ka dukkan halittu suna miƙa bukatunsu zuwa gare ka ya Allah kowane ɗaya daga cikinmu yana da bukata ya Allah mu ba mu santa ba sai kai ya Allah Allah Allahumma ya Allah da yalwatacciyar rahamarka da yalwatacciyar kyautarka da girman ikonka da mafi kyawun kyautarka Allah ka biya bukatar dukkan wani wanda yake da bukata a cikin mu ya mafi tausayi masu tausayi Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a Gombe a keɓance a wannan jiha ya Allah da kuma Najeriya gaba ɗaya ubangijin talikai Allah ka ba mu rabo mai kyau a duniya ka ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum